أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markar ahalin sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a 20 ga wata na rabiul awal hijira shekara 1442 wanda ya dace da shidda ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da shirin a sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratul kahf mun tsaya aya ta hamsin da biyar kenan a yau za mu tashi aya ta hamsin a mun tsaya aya ta hamsin da hudu kenan za mu tashi aya ta hamsin da biyar insha Allah akwai tambaya guda biyu za a amsa su ta farko bayani da na yi a satin da ya gamata na tsaye na maimaita shi kan magana ta bushara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na buɗe birane guda biyu da Constantiniya da Rumiya tun ya kan magana na ambaci magana ta Vatican kuma an yi magana Rumiya ko Rum a wanda ya san abin da ake ciki na tarihi ko na kasashen duniya ita Vatican gari ne a cikin ƙasar Rum ta Italiya da an ce rum gaba ɗaya daular ta kira da rum itali ƙasar ce a yanzu a raba-raba da aka yi kuma cikin italin vatican gari ne inda yake cibiyar kiristocin duniya na ɗariƙar vatican na su ma ɗariƙa ɗariƙa ce yan katolik cibiyar ce ta yan katolik akwai fuskatan su ma daban-daban kenan wannan birnin annabi da ya ce rum gorumiya yani babban birnin kenan daula ya aka ce italiya ba ce italiya ka ta ta nijar an shigo da magarin gwamuriya ba suna cikin jirba kenan ku gada bushara cin garin gaba daya za a ba musulmi bushara a lokacin nan a wancan zamun da wannan magana da daula ta kustantaniya kin tanzania da rum kowanne kai gare shi su suke tsaye da duniya wancan zamanin kungiyoyi ne guda biyu to yanzu wannan bushara ta farko ta tabbata hayo amma Allah zan tarihi kurin Constantinople mace ko Istanbul zan zamto gari na musulmi to ita kenan a yau maganar Italin ce babban birnin Rum na Italin shi ake magana wannan bushara ce ta imani annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ban labari zai tabbata an ba mu da shekara kaza shekara kaza amma tabbata abin da tabbata kenan ita ba cikin gari ne a cikin Rum babban birnin roma za ka na itali muna wata an gani sai tambaya ta biyu na maganar sati hukukun da ya gabata na yi magana a kan malamai bisu siyasa sauransu wani ya an sha mu magana wani mun gabata wani mun aiko wani mun waya wani mun whatsapp na ce malamin siyasa ko magana akan misali a najeriya kuma an kayan a nijar wani ya shiga takara Allah ga mu mana ni ina magana fahimta ta ce kan magana mai mai suke ta hausa kowa dogo da zai bakin shi kowa dogo da zai bakin shi ta ni ina faɗin fahimta ta ce kan masa'ala ba ma shi kuma kullum an ce musulmi mai hankali ya rika aiki da halin da mutane ke ciki a ko'ina masa'alar najeriya daban matsalar Nijar daban kowa yana kiristoci suke a Najeriya ake gwagwarmaya akwai irin a Nijar na hidai ka ce wannan barawo ne wani mai kata kuma a Nijar ba gwamnatin da aka ba ce bai kata ba kwai ba gwamnatin da ba a ce ba an kai girman abi an kai kungiya kaza ana shari'a ba wanda ya wuce ba ko da wuce bai ba duk wanda aka ba wanda ba aka ce ba ba babu tuhumar haka ke ne ka diba mai dama dama ka ce ka diba waye ka ga alama zai yi an zo an za takara ko ke maka ce abinda mu an namu kurin wa'azi jan hankali wanda ka taba tsakaninka da Allah wannan ba zai ba sata ba zai ba zalunci kana da garanti kan haka akwai nawa suke ahlus sunna na jami'a akwai kowa da kowa da akwai su zata kenan duk da ta wuce fatawa da su usaini irin su bin ba su albani rahmanla sun ce maganar zaɓe daban yarda da tsari daban ko da tsarin addini bane ba kai wani zai jagorance ka ba wanda yi ka diba wane ne dama dama wai ta alama zai zama su yaɗi wannan sun kada daidai masu yawan gaske kyautar makada daidan kenan haka suka tabbatar da cewa muna cikin wata al'umma a yau ba ta kuma suke nan kayar ba a dole a rijiba waye ne ya dacewa shi ne magana kuma waye ya dacewa shi ne abin da kika mu amma yan wayo suke sun mutane a wannan kasa kara kai da Allah ya san wani wurin akwai fatin ba fato shi da nan kowa nan akwai dan kaza dan kaza kowa akwai nan masallaci wurin da ta samu nutsuwa tsakaninmu da Allah bangaren ibadar idan muka juye muka koma sai haka abin zai lalace tsakanin da Allah idan malami mai wa'azi duk wa'azin da ke wallahi ne saka siyasa ya samu bangare duk yanda yayi wa'azin da ke a da samu matsala gyaran yake na zukatan wasu musulmi su da littafi ya kuma bangare kaza ko sa abin da kike sa al'umma ko sa abin da kike duk yadda ake kan wani biki ko wane ne gashi yau na faɗi kaza to sai a samu matsala ta da'awa duk abin da to a kuri kaza kenan wani marar addini shine a yau ke da matsala ba shi da gata addini ba shi da gata kowa ta kashe ki ba kowa ta kashe ki duniya shi ko yake wa to kuma ka wani zo malaman su shiga layi to wani tsara addini aka bai malamai sun shiga layi to ina ki kenan tsakanin da alama kowa san abin da yake damu yau al'ummar mu ba magana aqida mutane ba san Allah ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ayi ta zan karar dube ba ruwan kowa da shi yau idan ka shiga wani kilo 30 duk mutum da gwada sun san ta sun san dukul hannu sun san yatsa sun san sun san zaki sun san barewa sun san komi amma ba san ba alwala da sallah ba san ba Allah ba san tauhidi kuma sani ba yau kashi sai goma da wutar sai da guda sai za ka aji da neman aran mota din ko kawai wata mota kuma ta baka ma yace malam baka da matsala kana matsala to ki da shi kuma ta gane mutane su gane sai mu kama addini iya bukata Allah ya
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى ويستكبروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا الله سبحانه وتعالى imam labarin taurin kan mutane na al'ummomi suka bata bayan za ku hana duniya ba an jima ana yi ya ce abin da ya hana mutane yan farko imani lokacin zawar shirya a musu kira zuwa ga allah zuwa ga shirya me ya hana su imani su nemi gafarar ubangiji na kurakurai da suka yi ɗayan biyu illa a tsaye sunutun awwali ke sunan da abin da hana su kudin imani su nemi gafarar allah suna jira irin yadda allah ya da yan farko ya musu talala a kan abin da suke kan shi aka musu rubu ɗaya da suka ci kwanan suna an gama da su aw ya'tihim al'azabu qubla ko suna kallo ga dangane azabu suna iyo suna kallo har Allah ya kallo irin misali da irin misali ada an san mudawa da adawa da da farawai suna kallo Allah yi Allah yi Allah gaba wata azaba ta ruwa ce a hankali a wata kuma zama guda mu gaba daya kenan mutane ba abin da Allah ya dan kun diba aya ta kashin mun ta kashe da gaba Allah bayani cewa wannan qur'ani babu abin da Allah ya yi wala ka sarafna fi hadal fa kullu masal ko mu da abin da kawo a imani ba abin da yake Allah ya kawo illa kullu halin mutane ba in ma in da wani ne ai in da kake ji a kawo tare da mutane amma ta koyar Allah shi da mana da farko Allah ya tabbata وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا نعم التي وما نرسل المرسلين illa mubashirin wa mundirin Allah ya damar hikimar aiko da manzanni ɗayan biyu imma kina aikin manzanni suna zarwa su bushara ga wanda ya bi kira Allah ya musa ko na Allah ta mai bushara da kyakkyawan sakamakon tsarko gobe kiyama alƙawalin Allah ta tashi gidan aljanna gaba ɗaya in ya amsa sako na annabawa wa mundirin kuma suna galgadi ga wanda ya kan garan shi ma ga irin tanadi da Allah mai na azabar Allah kina aikin annabawa isarwa ce su yi bushara su yi gargaɗi kenan ta rage ga mutane amma a wannan halin da Allah ke aiko da annabawa ya ce waliyar da zina kafar bulbatin su kawurai halinsu suna rigima da ƙariya ake so a yaƙi gaskiya eh suna jayayya ga masu kira zuwa ga Allah bilbaɗin wajen da zina kafar bilbaɗin da yi da bilhaq suna rigima da ƙariya don su rushe gaskiya iyayewa baiwa baiwa abinda suke nema sai da fama da halakar da kansu wattakadu ayati ma unziru huzwa sun riƙe ayoyina da Allah yake kawowa don a gane wannan annabin Allah ne wannan manzo ne na Allah kan gaskiya yake da ayoyin da ake kawowa kuma da manzanni su masu wa'azin amma ayar injili a jika yi ba ayar da kun dama haka nan dama an saba ganin haka shi manzan a ce ba manzan Allah bane ba ko dan damara ne ko matsayi ne in ya ga abin mamaki na mu'jiza a gane wannan mu'jiza ce da Allah ya ce a matsayi dan wa misali ba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin abin da yazo na a gabanka mutum ya tashi kan kare wannan wane ne ya mutu kwana nawa a gabanka a je a yi addu'a sana a ta a ce tashi ya doki laka a gaban kai cibra ya kusa bismillah daga tsuntsu ya tashi kurur duk wannan abin na isa da yake a matakin da matsayi haka suka zamana kuma abin mamaki da wasu malaman da wasu mayagun malamai haka ne ba abin da kawai jahilai kadai ba a da miyagun malamai na masallacin matalabar da su ake ce wannan matsayi ne ba a taɓa Allah ba don hatta da zakariya yake wanda ya rene shi akan haka suka ta tuhumar shi duk da shi zakariya an yi da ya zana zama imam na al'umma amma daga gehi a kuma sai matsayi ne ba kan gaskiya ne a game da yin miyagun malamai a yaƙi annabin Allah manzan Allah na karkai mamaki duniya kullum haka ne kullum za gani wanda ya kamata ya bada goyon baya akan gaskiya shi za gaba da shi a ruyu hada da gaskiyar har yau duniya haka take na gaba da miyagun malamai su rika majiji da masu da'awa zuwa ga Allah ba ku mulkewa ba sun kirkira damwara suna a cutar da al'umma suna gudun idan aka gane wannan kira za su rasa abin da suke samu da banza shi ne wannan ta tanda ba kai da Allah ka ce ka sai mana habar ruban inda ka sai mana habar ruban ka kuma mana inda ka sai mana habar ruban إنك سمن أحبار ولبان أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل وي- ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويتخذون والذين يكنزون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون ويصدون عن سبيل الله ويتخذها هزوا
bakin naka tsakan bakin wanda suka tsaka cikin rukunan an wa almuhim muna so mu yi bayanin Allah ya kira masu imani ya yi wallafi na amanu ya kuma masu imani inna kasirin min al-ahbar wa qurban da yawa daga cikin malamai mene aka ta eh aka cewa ahbar da ruban malamai wanda suke da ilimi na al-kitab wa ruban wanda suke da akan bauta ba sa komai yabo da su ba ta da su ba yabo wanda ba sa komai yabo da Allah Allah ta da ya kuru amma da batin suna cin dukiyar mutane da batin kire menene sun shirya ababe na cin ci da addini shine jigo abun kenan wannan abin da suke karewa na shirya ci da addini a cikin ɗan wasuwa da ana cewa dukkan da aka dare shi abin da ke kare farkon haramun da aka lubuddini ci da addini kenan sun kirkira wata abu da sunan addini amma ba cikin addini bane ba ke wannan dalili ne ta kenan tara dukiya ta hanyar karkare yasa suke yaƙi da manzannin Allah shi ne kuma magana yan wa yau kuwa san yau irin ababe da yake cikin rayuwa na al'umma wanda idan mutum bai yi ba a yau misali yau a misali a maka aihuwa a ce ba ka ba goron fatiya da kudin fatiya baka matsala cikin al'umma me mutane suke ɗauka dole sunan kwana ku ka'ida ne kamar addini kudin goro dole ne kudin wadiya dole ne ka ce ba haka bane ba su ce ka ka samu addini idan mutuwa aka maka akwai kudi na sallah ta liman akwai sadaka liman diya kaza da kaza za ba shi wallahi haka ne ta diba waye sallah to wannan wannan sallah za ka yi gida ka yi mai da gida ba ka mishi akwai ka'ida ta kudi da aka yi wanda ya sallah ta kawa an kare an sallah an zo kuma a wuce a hudu wasu kudi a raba ba a watsewa ma ya araba ka ƙi ba da wasu ce sabon addini ba ka ita ba da ka hana duk sabon addini ba su kare ba ran uku su dawo sai sai a hudu a yi waina dalilin ma'ilolin na raba waina raba ba da zana da aljihu Allah idan ba ka yi wannan waina da kudin a ce sabon addini ba su kare ba arba'in da zo a dawo hayi waina sati ɗaya a sati a dawo a ci waina da kudi a yanka arba'in sai ka zo an yi waina an ci kudi shekara a dawo kuma an ji aka shi haji kuma aku fi dawo da an kuma biyan kami hali ne a ababen ka fi dawo ɗan wani abin da zai mai aka ce addini haka suke rayuwa kullum suna zaman kullum ya kakau suna mutuwa ko ni farin ciki da bakin ciki ya zinci ɗanwa wannan abu haka ne wallahi abu yanwa shi ne dalilin suke adawa ba sa so a gane suna an ba da hikimar Allah ba shiriya a hannun Allah take da a gane ba ba ma hikimar Allah kana faɗa da gaskiya ya ta bayyana ne gaskiya ce din da ka ta wahala ya ta bayyana to wannan shi ne to can dama waɗanda malaman haka ne sunna ce ta amurku faɗa da gaskiya a ɗauko ƙarya ana faɗa da gaskiya abinda kuma insha Allah in dai gaskiya ce wallahi an gane wata ran kuma hata ku dukan wata ran abun bai wa kan wallahi kowa da ba bai wallahi wata ran ba nan abun bai wa bai doriya sun san saboda haka suka matsala yace al-sunna ne shi kuma abun haka za a gane za a gane insha Allah shi da addini ne don wani da shi da wani abin da yawan gaske wasu shi da addini kuma haramu ne tun cikin haka da ya gaya mana haramu shi da addini kenan haka suke suna hada wajen da zina kasu bilbatin da ya jibi bil haka suna jayayya su kawure da ƙarya don su rushe gaskiya wata ka zuwa ya ce wa makuntin huzuwa sun dauki ayoyi na da abin da ake gargadi suna irkili da ayoyin Allah da manzannin Allah يلا تقبع
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Allah ce wane ne ya fi zalunci kamar wanda aka ma gargadi da ayoyin ubangiji ana kiran ka zuwa ga Allah ga maganar Allah kashi ka zo ga abin da Allah ya ce ga abin da manzan Allah ce amma fa'ara da anhu zai kawo da kai ko a kaba ruwan shi ‘yan uwa kullum muna nuna da kalma kalma ce da muhimmanci mutum ko a ina ka rikita wannan duk idan ne wani mai adawa da ahalin suna ko a ina yake ka aiki hanka gamin tambaya ta nutsuwa don allah malam in ma a ga wani gari ne ya gaya maka a cikin kira da'awa da ahalus sunna suke yi ya gaya maka menene wanda ba daidai ba sai don allah malam a cikin wa'azi mu ce ba ba kuskure ba ana kuskure wani ana iya kuskure ko ina amma maganar abin da ake cewa a yi muke da awakaki na mahimmancin kaɗa ta Allah da ibada na mahimmancin bin sunna biyayya ga sunna wanne ne wanda ba daidai ba wanda kake da cewa babu hujja kai shi ka daga da Allah ma kake maka kaza kaza kaza kaza ba kaza kaza kaza kaza ba kai ba kai ba kai da ko ko kai sai kaza abin da yake hiri da ake kira ya gaya maka me ba kyau sai ya gaya maka wannan sai ya maka maka hujja ba a fi da mace maka alfina ta ke kaza bangaren sallah bangaren azumi bangaren suke duk wani abu da ake ibada a ce ga shi abin kurin kuɗi ne maka dan baban mu ya ce ko kakan mu ya ce ko ɗanfin taimiya ya ce ko kuma ya ce ta ce ba ruwan mu da kurowa Allah ya da shi ko wani malami faɗi ne ke karwa ta yake duk wanda ya kuskure ko kuma tare shi kuma san manzo Allah da kada da kuskure shi kaɗai muka ware aqidan mu kowa ya kuskure za ka shi ne gaba idan Allah ya ce manzo Allah ya ce ita ne gaba da kowa kowa ya ne iya iya jini ya kuskure haka imam malik ya ce babu wanda zai magana gaba ɗaya a lokaci in waye za a ɗauki wata a bar wata sai mai wannan kabari annabi sallallahu alaihi wasallam na kai ba ta ma lokaci ko ana shari ibn taymiya ibn taymiya ta kaza ibn zama kuma ibn taymiya mu zo mu kai ibn taymiya abun kuma kare addini kuran ibn taymiya addini ya kuskure abin da shi ma lita ne lita shi zai kawo maka aya da hadisi ka kai ba ka hada kan ibn taymiya ko ma lita ya rubuce shi kai aiki da hujja kuran qur'ani da sunna huta amma da kai kare ibn taymiya ko nan waye sai ka wala ya ta kai da kawowa ya kuran ƙur'ayin da sunna kuna an kada kuma ibn taymiya an kada kuma albanin za ka ga hujjar su akan kaza ka yi hujjar kuna ka yi mai ayat da hadisin kawo ta da kace ibn taymiya shi kenan sai ta matsala nan ina kan malami shi wala masudiya ne ya ba labarin har ta tukiya sai samu wani limami a masallaci iya kasantar ibn taymiya iya bata shi iya bata shi sai kyale shi da ya je wutar wani musamman shi da ya je iya da kitabun tafiyar na ibn taymiya na na abdulhab na abdulhab ya ka cika abdulhab ka ce wahabiyawa wahabiyawa kana suka ciya ya ce sai cire bangon inda aka sa mai littafi sai cire bangon littafi sai kai mai kullum sun surutun abin da ke littafi mana ya ce ga wata kyauta ka ji wa bayan kwana biyu zan dawo in ji bayanin abin da karanta ya ba malamin littafi kwana biyu ku da ya dawo da shiga da malam littafin na baka me ka gani hawa masha Allah masha Allah wannan littafin a littafin ne ko ayyuka sunna kaza kaza kaza ita ba littafin ita kalin kan na'am ita wannan littafin malamin da ka ta aiwata ko har ana farwa ya ce subhanallah ya ce rahimahullah Allah ya shi da haka yi wallahi Allahu akbar kenan kurin labari na ba an bata amma wani ƙari an bata mashi amma ga littafin shi abin da ke rubuce ya imani littafin da sai gaskiya ke kuran ƙura'ayin suna da kuran littafin ya ce maka Allah ce annabi ya ce kuran amma an kame kina haka na kake rigima da cewa ya kare mutum wal wab a yaki da hujja zai gani da kan dabu shi na kare matsala kun ka gane an ce wani wani bakin adabu ne a kan kare ta kashi da gani mutum Allah Allah ta rike mu kuma wallahi mu sunna Allah cikin bai kai mu bakin haka sunna Allah cikin bai haka suke kullum haka suke amma in dai gaskiya ce wanda ana yi gobe mutum zai gane da kai amma da farko wanda kan gaiwu shi ke kana tabi an kaga bai kaba kace kaga yau amma da yakin gaskiya duk yadda abin ya tsawo wallahi wata ran ya dawo nawa nawa har malamu sai tara ya dawa daga ta dalla wannan kawar ta mun nan ma za su zasu wannan wani ce bana na ji dajin ga nan cikin adali ma ko za ka je da mu da su ko ka san za su ka je su su suke aiki ake manzo da da su aka jehe mu amma su ce kama ake aikin addini da su aka jehe mu wallahi a kasar wandu zai rabu na ya kuma su aka jika masu na kayi ka ta wala su ke gina aka yi lalata gaskiya take duk manzo Allah mun sabai sa su Umar lokacin da aka wani labari aka cewa ilwar Umar ka mun kuma za mu hijira ya muna magana mai kyau iya wani musulunta ta ce haɓa da Allah aka mishin ta ce in umar musulunta jikin ba mashi jikin ba musulunta ya yi wuce mutum ta in umar musulunta jikin ba musulunta na ba mashi ya wuce wuce mutum yi man umar abin da ya zashi mutum ba san shi ba shi zai rike ba san shi ba amma da umar abin da wajen Allah haka ne ta gaskiya ka suke sai ka mai waɗanda ta jirga da suke ke sai ka wata kuma ya taimaka mana suke haka nan kakka kula da barazanar mutane da sharri da ƙarya da ya kan gaje ko kan jina duniya wallahi an ji an dawo kan ma a dawo an suke Allah ne Allah ya ce wa man azlam mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa in zalimci kamar wanda aka galgadi da ayoyin ubangiji fa a'rada anha ya kauda kai game da ayoyin wanda su ma qaddama da yambar suna mantuwa abin da yake gaban shi na kurakurai maimakon ya gyara ya ci gaba da zama kallafe shi Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adani muqara Allah na ma wasu bayi wani hukunci duk mutumin da ke fada da gaskiya da gangam to Allah sai ya yi zuciya da ka ga ka gano kai baka iya to shikenan ba ma ce nauyin azaba wanne ko da hadari irin wannan har yanzu zuciya ko ayi wa'azin bai shiga ba gane ko ne kuma shikenan Allah ma kwantam Allah ce muna rihin zuciyar kunnan kuma a toshe bai jin komai ya gani ta irin wa'annan Allah ce wa in tad'uhum ila huda falan yahtadu idan abada idan ma ka bar kira zuwa ga shari'a a tun Allah musu haka nan har abada ba su ba shari'a Allah ke وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
وتلك القرى إذا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وربك لغفور ذو الرحم الله نجعل ubangijinka al-ghafur ne Allah ne gafara ne kuma ذو الرحم ne jinka wannan sifofi ne na Allah a lokaci guda Allah dillahin da kai idan ka tuba zai gafarta maza ga labari a cikin gudusi cikin sunan turmizi yace dan adam inda lallinka zai kai dangar sama kan yawa ka zo kan nemi gafara ta Allah Allah ta zan gafarta maka ba ruwan da girman laifin ka kaga ya kawo tambo kaga iya da iko ya ma azaba kai kana yi yanzu ka kone ko Allah ka kai to bai kama ka ba da wannan laifi sai ka tuba ya gafarta maka bai kare ba ka yi zina ka sha giya ka yi kaza ka tuba yanzu kuma Allah ya saka cikin aljanna kai ce ka tuba ko bai kama ka da ya gawa ta ka kuma saka cikin rama ko da cikin aljanna kuma sai aka ce ya ga kai maka kai mutum ma da ka dan kace ka kyale shi amma aka nan kana kana kana mai mugun wata na shi mugun wata wata ran taba ci Allah zai gawa ta ma kuma da ka kuma saka cikin rama da haka Allah ubangiji al-ghafur ne mai gafara ne zuwa ma abu turahama za ka zo abin ahili da bai da an dama ke zawa sai ta kira a yi ta kira a yi ta wa'azi ba na ba ma a matar suna nan sun doke kan anna kuma suna rayuwa su ci su sha su kwanta na iya Allah ya ba su wadata su ci su kwanta sai abin suka dama su kira ta Allah ne Allah ce wa law yu'akhidhum bima kasabu la'addalahum al'adab inda Allah yana da gaugawa da kayi laifin wani lakca wani ya kuzo da ranar bima kasabu mata kal alhazar ya munda ba alhaji inda zan kama mutane da laifin suka yi ai ba mai rasu makasa ba mai rasu makasa da Allah ya halakar da kowa yanzu wani ma sai halakar da wani inda Allah ya kama kowa da inda yi amma Allah ya jinkirta ce lauyu a kutun bima kasabu inda Allah iya kama mutane da laifin da suka yi la'ajjala na kuma al'azab da ya ganku zan zuwa kai tsaye kana yana halakar da kai bal lahum maw'idun Allah ba za ba ce ne amma Allah ya wani lokaci ya musu wani lokaci wanda ne ya zo ba ruwan shi da gaugawa kan shiga zakaka ya yi komai ba komai lokaci ya komai tsari da haka wannan lokacin da Allah la yajidu min duni mawla in lokacin da Allah na ko ba ina zo babu wurin gudu ba babu wata muguda babu wurin tsira abinda Allah ya sai yayi jiji gaban ta inda Allah ga dama gobarar ce iska ce ta farko sai ma menene har yau babu wata kasa da ta ci gaba saboda ilimin ci gaba za ta iya kare idan ruwa ya ambaliya za ta kare ba kwai za ta fana wata iska ce a irin adawa Allah zai koro a shiga wata ƙasa ta ci gaba tana da abin kare iska kun taɓa shi ba abin da muka mallaka kun ya tafi saurin kai kun ya saurin kai kun ɗan adam ba abin da Allah zai yi ɗan adam mu da shi kare kai a kenan idan kamun da Allah zo babu maguda da haka ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam wa in tan alqariyoyi da aka ba labari na adawa samudawa mutanen nu suka kaza ba suke cikin labarin su su ma wa'ancan mu Allah ce Allah ce ya bar su ya halaka su su ma lokacin zalimtar da suka zalunci kansu ne Allah ya musu wannan azaba amma su ma azaba ne ai ba kai da ba yace waja'alna lima halakin mu'ida ko adawan mutanen nuhu suka zo kai yadda wa'azin shekarar dubu ba mu ko na wa'azi ko dubu ba shekara hamsin ko ɗari ba ko dubu dubu ba ba su iya yawa kun zo a cikin kurum amma kan ba kamar shi kenan kamar ma ba annabi Allah ne ba yadda annabi Allah ya da hankali ma abai ba kamar tarihi kurin kamar ake ba kamar bai ma hankali amma kaga Allah ya lokaci sai ya zo baro Allah da ku ya kawo ya shi kawo komai da shi in su gano su gano ana magana kiyama har su Allah ta da ba sai lokacin da ya zo farisa da farisa gaugawaka kenan wannan su mana Allah ta ce mun sanya lokacin halaka ta su Allah ta su mau'idan wa ja'alna li ba'alaki mau'ida lokacin halakar sai mun bi lokaci sai da yazo kowace da halaka ta ko ta dufa ta yi abin take ta yi daga ta yi ta ana kallo sai sai yanzu mutum shi ya kuma magana a yanzu shekara nawa ana waya burka suna wane ne yahuda suna kaza shekara arba'in hamsin ana ta kaza na gargara musulmi suna ta arma hanyar shawai kuna ta adda a harbin shirme subhanallah wani ta adda a harbin allah kai allah kyalin ka san allah shi ne sana abin da musa abin da anan allah kai ne mai shekara arba'in shekara hamsin kuma ba ka yi ma kun suka yi dubu ba musu ɗari ɗari uku suna yi shekara takwas kan ba komi dan allah ya ma halakan lokaci har yanzu ku ce yanzu ai amurkawa sun tsira ko faransawa sun tsira ina sun tsira a alƙawlin allah iya nan wallahi iya nan iyayen wanda ran iya ba barka haka da ta manzan shi kake gaugawa wannan abu ne a hannun allah ko ya gaban ko bayan gabu kamar allah ba yi shi kullum kana kun na kun na kira da kuka yi wajibu ka ga mun da ka kawo allah kullum ka gaya muna sakon Allah magana halaka da ko su shiru ko su halaka abin da ce mutum a hannun na yi ko ya gaban ka halaka da su ko ban ka mutu su ne suna hannun Allah ko da shi farko ka har da daga abin an ji ba da ga kan ba ko mi shi ke nan kamar saka gaskiya ko musulmi mutum gaskiya ba ka mutu wallahi alƙawarin Allah iya nan ba abin da yake canza Allah ce gaba
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنفانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثاره فيهما قصصا
me suka samu فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
yan wa zamu shiga kissa sabuwa tsakanin annabin Allah Musa alaihi salam da annabi Khidir dan nan Khidir magana mai kani tabbatatta kuma za mu gano haka ƙarshen ƙarshensa annabin Allah ne dan nan wasu suna so ko maganganun malamai na cewa waliyin Allah ne a kama maka misalin cewa waliyin annabin Allah wali zai iya karama a kama maka wasu waliyai don a kwatanta maka ya ba kai labarin ga Khidir ma da Musa Musa ya cikin manyan manyan manzannin Allah wula da manzannin amma ga Khidir ya yi shi matsayi ga labarin kai da Khidir waliyin Allah ya ba annabin Allah labarin kai da bai sani ba to Khidir annabin Allah ne za mu gata insha Allah wannan mas'ala kamar cikin sahih Bukhari ya zo da ruwa ya tabbatata cewa asalin wannan kisa wani daga cikin magabata ya yi inkarin cewa ai hadir wannan ba na musa bai wani ne daban wannan kisa daban take da wanta a takaice dai wannan kisa a nasarar salam ya ba sahabai labarin asalin wannan kisa ya ce asali a nan musa alaihissalam ya tashi yana wa'azi a cikin banu isra'ila irin da shugaba wala a ce manzon allah iya wa'azi cikin wa'azi iya yi iya wa'azi ya kare wa'azi sai wani tambaya cewa mana alamun nasu ya musa waye ya ilimi a cikin mutane musa alaihissalam ya ce ana shi a zahiri shi ne manzon allah annabin allah ba na bana haka ne ma da shi ke magana da Allah kai Allah ba shi da shi ke magana da Allah akwai da kai shi zai yi kamar wannan kalma ta ana da bi ce Allah alam yana ban annabi ce da bi ce wannan Allah alam ko kaza da bi da ban zo ka shine alam to shine Allah ne wahayi Musa wannan magana da kai ta cewa kai ne mun sani za a gwada maka cikin yan mutane yan uwan ka ne kai kai ma ka je makaranta cikin sai bukhari shi kenan ya ce ya zai samun gamuwa da rufin ana zama zai kai iya neman gamuwa da musamman da ya shi ne a ci gaba ne ba girman kai iya nema gamuwa da wannan bawan allah wanda allah ya ce ya yi kare ya rabu ya zai samun gamuwa da wannan mutum allah ba musa umarni ka ɗauki kiri matacce ka yi tafiya wuri kaza kana cikin tafiya duk inda ka ga wannan kihin ya yi rai don zai rai rai rayuwar rai alamar inda wannan bawan allah yake inda ka ga wannan kihin na da ya rai a nan za ka gama da wannan bawan allah da yake asalin tafiya ce musa alaihi salam ya ga ma yaran shi yusha abin nun wanda suke ruwa ruwa da sata ya ga yusha shi na abokin tafi shi zo mu tafi neman ilimi an mun umarnin zuwa neman wani bawan Allah suka shi ne asalin kama hanyar su shi ne alata wa iza kala musa da fata lokacin da musa ke gama wannan yaro na shi ɗan gidan shi لا أبرو حتى أبلغ مجمع البحرين أجد فتاهم أنا كنت لك وانا أبوك سيد موسى يارو نمجي تجي على فتاة يارو نمجي لو أنا شيء هتبتا أرواي انكسرتا بخارك ومسلم لو كتن موسى عليه السلام يقال لك أرواي باين هلا كتب فرعون خصوصا على أسامة بنو إسرائيل simuwa tsawon shekara arba'in to duk wannan shekara arba'in wanda tsoron cizo a nan wani simuwa a nan ya mutu bai samu damar shiga kursu ba musa a nan allah mai cikawa haka harun da an suka mutu musa bai shiga da ba haka harun bai shiga ba har manzo na ce masa habbai inda ina nan inda ina kusan kudus zan gwada muku wurin da aka binne Musa alaihi salam daidai wajen jamfurci kaza a wuri kaza inda ina nan zan gwada muku kabarin Musa alaihi salam Musa ma amma Allah ya cika yanzu Allah kake ma batu Isra'il imuwa wannan yaro na Musa shi ya kama manzancin sai zama su annabin Allah shi ya ɗauki wurin Musa bayan Musa kira da Haru shi ne na Yusha bin Nun kasa shi daban take kenan wannan matashi yaro shi ne abokin sai Musa a lokacin shi ne Musa ya ga wani yaron san tahiyya ba karama bace ba yace la abar hatta abluga majma'a al-bahrain aw amadi hukuma wannan ya tamuwa an kama ta kenan ba yace ni bazan bar wannan shi la'abar ba zan bar wannan bulaguro zan yi ta tafiya hatta abluga majma' al-bahrain to an ce mishi a mahadar teku biyu ne mahadar teku biyu ne a nan ne wannan bawan Allah yake kuma za ka samu wannan kihi naka a mahadar tekun ya yi rai yanzu musa ya ne tafiya wannan bulaguro ce kuma babu iyaka ci in ma zan samu wurin au amadi ya hukuma ko in ci gaba zama shekaru wasu ce tafsiri shekara wasu shekara tamanin shekara shi ne zai fi tsawon zaman kwar kenan ba ta iya ba ta ba ta iyaka sai na gama da wani bawa haka musa suka da wani yaro aka mata shi ne gaba labari wannan tahiyya tasu falamma balaga
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
falamma balaga majma'a bainihima suna tahiya da Musa da yaron shi lokacin da suka kai daidai ma dan wannan teku Allah sai kaddara sun sai Bukhari annan su kwanta suka yi burci kan wani suka tada kansa dutse annan ne asali na siya kuma sai suka mance wannan ki da aka ce shi ne alama domin aka ƙarfi kana cikin cikin tsanwanka ɗan zafi ne bulaguro a nan suka manta kayan shi kuma ki fattaka da sabilau su da bahar sara kusa da bukari zai ruwa take shi yaro iya gani musa da gani ba yaro iya gani kudin ki bak kun yare ya bara yanzu da cikin sango kun sai ruwa kuma ta yi ta mesa ba ta kasabi da filibahar sara ba ya yi hanya abu mamaki da ya shiga cikin ruwan hanya da yadda ya bi bata bushiya bata bata gamewa kun sai kowa zu kun yi kogo gurin da yadda ya bi gurin bai gamewa ba ta kasabi da filibahar sara ba ya sara ba kun gashi nan kun kowa ce kamar shuwa ga sai gurin abu mamaki amma hikima Allah ya rudun an mamakin bai kawo ba a kayan ya musa suka tashi daga barci suka ci gaba zuriya falamma jawaza فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
ينزو أتكلت هي ganin cewa ta kanta da kai azubarci ne an tashi a ruwan waje kenan an wuni an yi dare washe gari ne ma ta kwan lokacin abinci ya zai yaya kawo abinci a karya shin falon ma jawaza lokacin suka huce wannan wurin da yake alama ta magama teku biyu wurin haduwa da wannan bawan Allah da suka huce wannan wurin qala li fatahu sai ce ma yaron shi atina qada'ana kai mana abincin da kan abincin mu to shi wace anan kihin a cikin wurin jikar azakumin yake anan kihi lokacin da ta ka abinci mu ci ne na wasana ta ai wakiyin shine ake ci kuma shine tashi ya da kare shi Allah ta ai wurin ciyin shine alama wurin ciyin shine alama ka ba abinci bane wakiyi abinci da baki da yanzu cikin hadisi cikin labarin kihi alama ce duk da kace shi ne inda ya rai sun ci zai ya kare yanzu shi kenan a abinci da ma'alla a cikin kayan ne na tahiyar a cikin kihin shi ma yake ke lokacin da aka zo maganar kenan karin karin sa'e ne ya ce gaskiya ba laƙar laƙina min safari na haza na saba gaskiya sai damu mun sha wahala shi su ce wata cikin imam bukhari mazala ta cewa musa da salam bai ji ma wahala tahiyar duk tahiyar da sai da ya wuce wurin gamuwa da wannan ba wahala tukun har gajiya tukun har jin wahala da ya wuce wurin yanzu kenan ya mai tambaya ka abinci gaskiya mun gaji mun wahala sai a lokacin nan sai yaro ya ce قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال يذكر موسى ينهي يارو أنا يكتشف ما يكتشف موسى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أي موسى بك سمى لوكا تلد مكا جي ونن دوسي كأن مكا قوانا جي جي ونن دوسي وا أنني فإني نسيت الحوت أنا نمن شيء بك لابار مغانا ونن كي أما أما مالكي كسي أقوي أبدا أخي بدا من شبا yace wa ma zan da shaytan azbura kurin shaytan ne yana kurin tuna kurin shaytan ne yayi dare ni ya hana in tuna abin da ya wakana na abun mamaki da na gani kullum ce amma yace wannan kihi wattakhadha sabilahu fi bahari ajaba a Musa wannan kihi wannan abun mamaki kurin cikin ruwa bi kuma hanya mai abun mamaki domin hanya ya bi kuma da ruwa bai jamewa yanzu kenan a lokacin nan musa sai ya gano ashe zan ne wurin mu gamuwa da ruwa tun da yake ci ya tashi ya shiga ruwa kenan an abu da kenan ma samu ci ya kenan in da kiyon wannan ya rai a nan ne magama da wannan bawan Allah lokacin musa قال ne ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا
yanzu qal sai a lokacin musa kace yaron zalika ma kunna nabi kuma ai da man wannan wurin wanda muke nema da ma kenan ka da kai musa yaro bai san da magana mashi musa sani yanzu da ya gaya ma musa da abin da ya gani amma maki wannan ki ya yi ya shiga ruwa kuma shigar da da amma maki da gani ya ce ai zalika ma kunna nabi wannan shi ne wurin da muke nema da eh fartadda ala atarihima qasasa sai suka yi suka yi suka yi baya baya ta ariyar sai suka yi baya baya suka koma ai sai suka bane wai ku gudu guda ko da sai suka koma baya zuwa ga inda suka bane sai ta fata da al'asari ma suka koma kan san su ki asari ma kasasa na zai ta zai ta bada labari kaza kaza kaza ba haka bane ba na kasasa ma'ana suna bin wurin da suka wuce ba nan hanyar da su koma suna bin kan san su shi kasasa suna bin inda suka bin dan ka yi zubar wurin ya rute nan suna zan kowa da magaran ko da mu bi a suna kan san su inda suka wuce ta nan suke bi suka komo kan wurin da suka bari ke suka komo kan san su suna bin gurbin da suka wuce suna zawa kuwa fa wajada فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما suna zawa wurin kan san su fa wajada abdan min ibadina sai kuwa suka samu wannan bawa daga cikin bayinmu da Allah ba Musa alaihi salam wannan bawan ya yi ka ilimi ka je ka neme shi za ka gamu da shi a wajen mahaɗar teku biyu inda kihin ka ya rage suna zuwa ba wurin ba waje da abdamin ibada sai suka samu wannan bawa daga cikin bayan Allah ce wannan bawa namu a tsina wa rahmatan min indina Allah ya dace a ce mun ba wani bawa wata rahama ta musamman min indina kuma allamnahu min ladunna ilma amma ya ce ilimin lullubi daga Allah kai tsaye ba wani malami ilimin daga Allah yake ba koya bai ba koya bai da makaranta koya daga Allah da kai tsaye min ladunna Allah ce inda ka daga cewa annabin Allah ne ilimin da kai tsaye daga Allah ce min ladunna kuma ilima ilimin Allah wanda musamman yanzu kenan musa alaihi salam abin da yake nema ya samu sun sai bukhari lokacin da musa ya isko ni ba alaihi salam shi hadir bai wannan wani ya san a wani wurin nan ne za sallama ya kama maki to annabi ya kai rikin sallama nan hadir ya ce ya aka yi rikin sallama a wannan sallama kenan ba ba ba a sallama a wurin sai ji sallama yace waye kwa waye ce wace wani da kai da kadar kai wata ne Musa da Musa Musa na bani Isra'il ita shi da Musa ta shi shi ya bada abin labarin shi yace kai ne Musa ne bani Isra'il shi asalin suke na ahadu tsakanin Musa alaihi salam da Khadir sai mu ji ne wa kana
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
yace mishi قال إنك لن تستطيع معي صبرا
na'am وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرا
zikirin
قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا zikirin قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
to ya kai فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها na'am قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
Kara, ci gaba.
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من عمري عسرا
Hasabuk. Allah kan fata sun sha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته